بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan wannan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna yin lahadi kamar yadda aka sanar da ni ɗaya ga watan safa a hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1444 muna kuma 28 ga watan 8 shekara ta 2022 Allah ya kaddara mana haduwa a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin Gumel a ci gaba da muke da karatu a cikin littafin al-arba'un an-nawawi na Imam al-Bukhari a yau za mu tashi cikin hadisi na ashirin wanda shi ne darasinmu na ashirin da biyu imamin nawawi yake cewa ana abi masa'udin okubatu ibn amr al'ansari albadari radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna mimma adarakan nasu min kalamin nubuwatil ula إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري وانا شين حديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت حديث رواية أبو مسعود أبو مسعود yana cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka halarci bai'atul aqba cikakken sunansa uqbatu ibn amr al-ansari mutumin madina ne al-badari ana masa laqabi da al-badari ba dan ya halarci badar ba sai dan zaman shi a filin badar badar guri ne muhalli ne da rijiyoyi da waye wanda anan ne aka yakin badar wadanda aka yakin badar da su ana kiransu al-badariyun wanda yake zaune shi ma a gurin shi ma ana kiransa albadari to ana kiransa albadari saboda zama amma sahihiyar magana bai halarci yakin badar ba a cikin hadisan da ya rawaito duniya ta tattara kusan hadisi ɗari da ɗoriya shine hadisan da ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna mimma adraka nasu cikin abin da mutane suka rista abin da mutane suka tadda min kalamin nubuwatul ula cikin zantuttukan annabawa na farko ko min kalamin nubuwatul ula cikin zantan annabta na farko mecece abin da aka riska idza lam tastahi in baka jin kunya ko idan baka ji kunya ba idza lam tastahi idan baka ji kunya ba fasna ma shi ita ka aikata to abin da kake so hadisin kenan kamar yana so ya gaya maka in ka ji kunya to kai ta ka tsantsa in ka ji baka da kunya baka ji kunya ba to duk abin da kake so kai rawahul bukhari imam al-bukhari wato wannan hadisi to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza lam tastahi fasna ma shi ita in baka jin kunya aikata duk abin da kake so sai malamai suka ce wai labari ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake badawa ko gatsi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ke ma duniya ko kuma a'a abin yana tafiya ne daidai da al'ada in baka jin kunya ka aikata duk abin da kake so gatsi ne ko kuma labari ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake badawa cikin abubuwan da na zazzako cikin maganganun malamai suka ce shi wannan hadisin yana nuna mana cewa ita wannan maganar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gaje ta ne tun daga annabawa na farko ko mutane suna maimaita ta kamar karin magana ya zamanto kamar abin gado daga wannan annabi da al'umashi zuwa wannan annabi da al'umashi zuwa wannan annabi da al'umashi karnan ba da karni tun daga karni har zuwa karni yana sake nuna mana cewa da still annabta da ta zo watakil tun daga kan annabi Nuhu, watakil tun daga kan annabi Ibrahim, bisa abin da za mu samu na bambancin ula ɗin. wannan magana shahararriya ce tsakanin mutane har sai da wannan al'umar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta riske ta a matsayin karin magana idza lam tastahi fasna ma ita. idan baka ji kunya ba ka aikata duk abin da kake so ya zama to kamar karin magana ce duniya suna yi in kai kai a ce maka ai annabawa suna cewa da wanda bai ji kunya ba to yayi duk yadda yake so duk wanda bai ji kunya ba yayi yadda yake so har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki magana ya furta ta daga lokacin da ya furta ta ita kuma ta zama to hadisi ta zama to ba karin magana ba da yace annubuwatul ula annabawa ko annabta ta farko ina ce iyakar annabta ta farko din malamai suka ce annabta ta farko shine daga kan annabi Ibrahim alaihi salam da ƴaƴansa irin su annabi Ishaq annabi Isma'il waɗannan suna cikin annabta ta farko annabta ta baya irin annabta ta annabi Musa annabawan da aka yi akan annabi Musa zuwa annabi Isa alaihi salam waɗannan sune annabta ta ƙarshe sai kuma annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma malaman suna gani a'a annabta ta farko shine tun daga kan annabi nuhu alaihi salam har abokan annabi ibrahim alaihi salam annabta ta karshe daga kan annabi ibrahim da zuriyar shi har zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko dai zama to magana ce tun daga annabi ibrahim kenan ko dai zama to magana ce tun daga annabi adam alaihi salam duk maras kunya yayin yadda yake so idan lam tastahi fasna ma shi ita dangane da wannan waɗanda suke ganin gatse ne ko labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada wato kenan akwai ma'ana guda biyu cikin wannan hadisi din magana ta farko annahu laysa bi ma'ana al-amr ba umarni bane an yasna amma ya sha cewa dan adam yayi duk abin da yake so walakinahu ala ma'ana dhammi wan nahi masu ma'anar wannan ko hanya biyu da ake farga fasara hadisi hanya ta farko suna ganin fa ba umarni bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zargi ne da hani masu wannan magana suka ce dan haka za a iya fassara hadisin ta hanya biyu hanya ta farko shine amrun bi ma'ana tahdid wal wa'id umarni ne amma abin da ke badawa shine jan kunne da kuma kashedi lalle akwai tsoratarwa da kashedi wal ma'ana kenan sai zaman to ma'anar idza lam yakun haya'un idan ba kunya fa amal mashi ita idin abin da kake so wallahu yujazika alaihi Allah madaukakin sarki zai ma sakayya na in ka ji baka jin kunyar mutane ba za ka karanta wa mutane ba baka ganin daraja ba kara ba mutunci ga gurin nan kamar a ce mutum haka ne ga gurin nan ai daga nan zuwa shekara 80 magani zaka saurara ko ba zaka saurara ba ko eh fasna amma shi ita kai da abin da kake so kame da Allah madaukakin sarki ya gaya wa arna i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir ku yi abin da kuke so Allah yana ganin me kuke aikatawa shi kuma bayan tambaya ce da Allah madaukakin sarki yayi afaman yulqa fin nari khairun amma ya'ti aminan yawmal qiyamah wanda za a jefa a wuta a ranar gobe alkiyama khayr wannan shine mafi alkhairi amman ya'ti aminan yawm alkiyama ko kuma wanda zai zo cikin aminci amintacce a ranar gobe alkiyama dan wuta ne ko mai aminci wannan ne yafi alkhairi kowace ansa zaka ba kanka sai Allah ta yi imalu ma shi ito da aka ku yadda kuke so shi dai ya bada ansa kenan ko ko dai a jefa ka a wuta ko ka zo da aminci so kenan wannan aikin da Allah madaukakin sarki ce in imalo ma shi ito umarni ne kenan ko yi duk abin da kuke so ba matsala haka Allah ke nufi ko dai kai abin da kake so a jefa ka a wuta ko kuma kai abin da zai baka aminci a ranar gobe alkiyama sai malamai suka ce ma'ana ta farko ta wannan hadisi ita ce ma'anar ma idza lam tastahi fasna ma shi ita idan baka kunya to kai duk abin da kake so ma'ana ka yi duk abin da kake so ko a yi abin da za a jefa ka a wuta ko ka yi abin da za ka samu aminci a ranar gobe alkiyama hakan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa alƙur'ani fa abudu ma shi itun min duni innahu bima ta'maluna basir kowa ba kuke so ku bauta wa koma bayan Allah ku bauta masa ba ana kana kuma shirka ne kuna ganin ku sai kun yi to in ma me kuke so ku bautawa ko wuta ce ko ruwa ko dutse ko tsumburbura ko ma me ku bauta masa fa abudu ma shi itun min duni ai dai Allah yana nan so kenan yazo nan aka ji mai hankali a gurinsa wannan umarni ne ko gatse ne ake masa na gatse ne ko haɗa gurin bahaushe idan aka maka irin wannan magana ka rikito ka rikito ana bari bari bari kaki kace kai fa sai kai aka ce aji ayi din don kana da hankali umarni ne ka je ka ce baba ya ce ayi abinda baban ya ma gatse ne nan da hekara ɗaya ko hekara biyu ma zai ka zo kai kuka ko baka yi ba fa'abudu ma shi'tum min duni wa qaulun nabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin irin abin da ke daukan ma'anar wannan hadisin akwai fadin annabi tsira da miji Allah tabbata a gare shi a cikin hadisi man ba al khamra wanda duk ya sai da giya fal yashqas ko fal yashqas al khanazir yani li yaqta'aha imma li bai'iha aw li akliha manzo Allah ce duk wanda ya sai da giya to in ya ga dama kuma ya sassara alade me manzo Allah ke nufi da in ya ga dama ya sassara alade in ya ga dama ya ci in ya ga dama ya saida yadda ya san cin alade haramun ne to haka sai da giya haramun ne in dai kai tsaurin idan da zaka sai da giya to ka hada da alade kuma me rage kaga kenan ma'anar ta mece ce ma'anar ta gatse ce bisa wannan malamai suke ganin cewa to shi wannan hadisin fa ba dama aka bada ba kada ka baka cikin mutane ka ta ai manzo Allah ce idza lam tastahi fasna ma shi ita inda baka da kunya kai duk abin da kake so ka fito a mutane gida da dan gajeren wando ka fito a mutane gida da andawaya ka fito ka zagi wannan unguwa ka duba baban wannan ka ce mai maras kunya ka duba baban wannan ka ce masa dan tsurku ka duba baban wannan ka ga mai abin da kake gani wannan ba hujja bace a gurin hadisi shi hadisin ga tsaye ya maka in ka ga dama yi aikin yan wuta in ka ga dama yi aikin yan aljanna wa tariqus sani hanya ta biyu da suke fassara hadisin idan lam tastahi idan baka ji kunya ba fasna amma shi ita aikata abin da kake so sai suka ce wannan umarni ne amma a cikin balaga ta larabawa tana daukan ma'anar labari labari ne manzo Allah yake badawa wal ma'ana sai ma'ana kenan ta kasance anna man lam yastahi wanda duk bashi da kunya sana'a ma ya sha to yana yin abin da yake so ne fa innal mani'a min fi'l al-qabahi huwa al-haya'u abin da yake hana dan adam aikata munanan ayyuka ai kunya ce da kare zai ji kunya a ce masa babansa ya ganshi a wajen ɗan daudu ya ganshi a wajen karuwai ya ganshi a wajen mahaya ya gan shi a wajen barayi a zo a bahi labari yana cikin ‘yan daba a zo a ce masa kaza ko dattawan unguwa su gan shi cikin waɗannan laifuffuka dama abin da ke hana ɗan adam ai asali kunya ce da aka yi suka ce to kamar labari ne muke badawa kenan duk wanda bai da kunya an cire to abin da yake shamaki tsakaninsa da laifuffuka ya cire shi zai aikata komai kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqa'adahu minan nari wanda dai mun ƙarya da gangan ya san ban fada ba yace na fada eh na fada yace ban fada ba ban bada umarni ba nace na bada na hana yace ba komai na haramta yace halal ne man kazaba alayya muta'ammidan da gangan falyatabawwa maqa'adahu minan nar manzo Allah ce to ya duba gurin zaman sa a cikin wutar jahannam falyatabawwa ya duba ya nema ya kama ai umarni ne ko so he ya ga dama ne kenan zai zaba in kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya an kaje ranar alkiyama aka ce duba gurin zama ka duba ka duba kace ban samu ba kenan an wuce gurin dai malamai suka ce wannan labari ne ake baka duk wanda yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya da gangan to dan wuta ne ine ma'anar falayta bawa maqa'adahu minan nar labari ne ake badawa in kawo manzon Allah kariya to dan wuta ne to wani hadisin yana baka labari ne sai duk maras kunya yana irin aikin abin da yake so kuma zahirin rayuwa yana fasara haka duk wanda bai da kunya za ga abin da ya ga dama shi yake aikata zai iya fitowa a unguwa ya komai a ganyi da karuwa ya dauko ta akan babur ya dauko ta akan kaza ya je kaza ya zagi baban wannan yi fada da uban wannan ya ce kaza wannan rahin kunya ce to duk wanda ya samu irin wannan kamar albishir ne ake masa ayyukansa to zai kama da ayyuka irin na 'yan wuta Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu wani hadisin kenan da yake nuna mana cewa rashin kunya ita ce take sawa a samu sabo an samu hadisai da yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da suke nuna cewa ita kunyar ita ce imani ita ce kuma kan dagarki tsakanin mutum da aikata sabo kamar wata magana da take cewa inna allaha idza arada bi abdin halakan naza'a minhu alhaya'u idan Allah yayi nufin halaka mutum kawai za a cire masa kunya ne duk wanda aka cire masa kunya ya halaka da haka wanda ko azance ne zaka ga ya buga kirji na cewa kai ni fa ban da kunya so abin da yake faɗa sai ni faɗan wuta ne ko ni halakake ne haka magana take nufi tunda me wanda Allah ke nufin halakar da shi to hine ake cire kunya to har yadda shi a karan kansa bai da kunya ba duniya bace ta gaya masa kamar da kansa da kansa ya dau daba ne ya buga tabbas yana cikin yan wuta Allah ya tsare mu Abdullahi dan Abbas an sami ruwa a gurin shi yana cewa al-haya'u wal imanu fi qaranin fa'iza nuzi alhaya'u tabi ahul'akaru yana cewa da kunya da imani tufkar igiya ce ko carbi ne da kunya da imani tamkar carbi ne in an sa kunya sai a sa imani in an sa kunya sai a sa imani in an sa kunya sai a sa imani haka aka zagaya shi gaba ɗaya sai ka zo ka tuka zarar kuma ka rike shi haka idan kunya ta faɗo shi imani zai tsaya ko haka za ga ta suna tahowa da ayyukan imani da aka yi kunyar gaba ɗaya haka za su taho shi yasa yake sai maka to da imani da kunya tufka ce in ɗaya ya fice to ɗayan zai biyo shi kaga wanda yake gwada maka kenan rashin ayyukan saƙo zama akan ayyukan imani abin da ke zawa mutum jari shine a same shi yana da kunya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fice wani yana wa ɗan uwansa hudu ba wanda yake wa hudubar ko yana masa wa'azi yana cewa kai kafi ya kunya wallahi mun wuce a cikin al'adabul mufrad ko kunya gare ka wallahi kunyar ka tayi yawa dalilin kunya kowa ya rena ka wannan ya taka ka wannan ya maka ba wannan kunya ta ta me za a yi da ita sai manzo Allah ya ce a ada'ahu kale shi fa innal haya'a min al iman ita kunya imani Daka duk abin da kaga mutum yayi ya bari saboda kunya to kar a zarge wannan abin alama ce ta imani da abu fa innal haya'a min al iman Daka duk mutumin da kunyarsa ta bari aka cuce shi ko aka zalunce shi ko waye me ya hana shi kunya da kara to wannan ba laifi bane alama ce ta ayyukan imani akwai tare da imani tare da shi a cikin hadisin da yake bayani akan sha'abul iman wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba wa bid'un wa sab'una shu'ba imani rassa ne guda 60 da doriya ko guda 70 da doriya wanda Imam al-Baihaqi ya rubuta littafi akan haka sha'abul iman a alaha qawlu la ilaha illa Allah adnaha imatatul ata imatatul aza an tariq sai a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wal haya'u min al-iman ita kunya imani ce da kenan idan da imani to za a samu kunya idan za a samu kunya za ta hana mutum aikata munanan ayyukan da za a ce Allah wade a kansa wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-haya'u la ya'ti illa bi khairin duk inda kaga kunya to babu abin da za ta haifar sai alkhairi ba a samun kunya kuma a samu nadama duk inda kaga kunya abin da za ta haifar sai alkhairi daga cikin abin da ya haifar da mu a cikin halin da muke ciki yanzu wa babban abin da muka rasa shine kunyar wannan ƴan mata sun rasa kunya samari sun rasa kunya ƴan mata marasa kunya samari marasa kunya yasa ƴaƴan da suke haifa marasa kunya na taɓa jin wani malami ne yake magana yake cewa rahin kunya ce ran da aka haifi yaro ran za ka gana kilkila dariya saboda dama duk yaran marasa kunya ne shi a gurin wannan ba ci gaba ne wallahi ci bayani a aifi yaro ran da aka aife shi yake kirkira dariya kana dan zungura sai gana dariya ana kata ana cewa lawa yau gari sai sai ya gurin sarahin kunya ce dama uwar ba ta da kunya uban ba ta da kunya wani lokacin ya kama hannunta su je gidan wana wai budurwarsa ce za a je a gaida uwa a gaida kaka a gaida waje ce duk sun zagaye gari ana kallon su a ce a yar gidan wana je a yi santa yake zai aure ta duk sun zagaye gari in ya aure ta kuma ya kamo hannunta suke tafiya akan titi a taba hiya sai matarsa ce alama ta tarihin kunya ko wani lokacin koda daren tarewa ta hega a gaban TV duk wanda suke TV ba sa kallon ka wani ya ga a gaban TV zai nemi matar shi wani a gaban ƴaƴansa wani daga wannan ɗakin ana jin abin da yake faruwa a wannan ɗakin duk alama sai ta cire kunya da alkunya yasa da lokacin da akwai kunyar idan datta suna zaune ne ko ina yaro na sha gani idan mata suka bai wuce ya jamu jamu'ar maza taron maza za ga yasu sun kuya su cire takalmansu saboda da suke gurin ko ba mazajensu ba ne ɗaya suke da mazajensu suna da kima da alfarma ya su cire takalmansu ya su wuce to a zamanin aka haifi yaro ya sati ne buɗe ba ido kunya yake ji ya fito daga duhu an kaya haske wallahi ko za ga sai sati ne buɗe ido wani kwana uku wani ya kwana hudu bai bude ido ba nisa ya gaga ya taso da kunya da kara da mutunci amma yau ka kalle ka dungura ya ga ya dariya ai ka san da matsala yasa da an kwana biyu ya ga ya fara kauda zance ka zara cewa wani kamar koya masa ake wani kamar kaza da kaza wani lokacin ya ganda da ƙarya a yi dariya wani lokacin ya yi zance a yi kaza maganganu na haɗari kuma ba ma la'akari da su so ita wannan kunyar rasa ta a cikin al'umma wallahi yana daga matsimar abin da yake jefa mutane a cikin bala'i da matsala in ka kalli bukukuwan da ba yadda za a yi ana biki wai kaga uwar amarya kaga uban amarya kaga amarya kaga ango kowanne da ubansa an zo an taru za a yi gala ko za a yi fati wannan ya ciri wannan ya sa wannan wannan ya ciri wannan ya sa wannan wannan ya kama wannan amarya ta yi liƙe ta yi rawa a mata liƙe ango ya yi rawa a masa liƙe uwar amarya ta zo a mata liƙe uban amarya zo a masa liƙe me a a wai ɗan ce ta girma muka ba ta wannan ga ubansa ga uwarsa za mu haɗa su su je da daddare ma'aurata ne suna rawa za ka ji ba komai ba ne ba to amma wannan abin da aka yi da Allah sadaki ne na cire kunya ko kuma sadaki ne na haifar da kunya wani lokacin fada ko aure ake ne ba fahimta ga baban mutum babu hi a ciki duka kare magana baban ka hiru bai san me kake ba sai dai ka je ka samu kanansa ko ka samu na abokinsa duk zancen ta ban gida zaki yi bai aibe ka amma ka je ka samu abokinsa ku ga masa yace to bakko mai zamu je a same shi in aka ba ka zancen uban fa yana so za a yi zancen a karanta maka ce ga za in ka bar gida haihu kunu bai ma san an yi zancen ba kisa duk ka rasa kan baban nan wallahi an yi magana an ga masa amma yaki yana sane abin da yake so so yake nuna maka akwai kara da kunya tsakanin kai da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tustankahul mar'atu aw la tustankahul mar'atu hatta ta'zan wala sayyibu hatta tustamar ba a aurar da budurwa har sai an nemi izininta ba a aurar da zaura sai ta bada umarni aka ce manzo Allah to budurwa da kunya ya za a ta bada izini sai ya ce fa iznuha samatuha shirinta shi ne izininta to amma da kafin ka tambaye yarinya wa kike so har ta kawo bata jira a tambaye ta ne fa umma wana nake so wala ya haɗu ɗan gayu ne da dalilan ma da yasa take son zabi sai har ta faɗa uwarta ta gaya uwarta ta gaya uwarta idan tana da waya ɗin zamani ce ka ga hoton saurayin yau ta sahi da wannan hoton gobe ta sahi da wannan hoton jibi da wannan hoton in ai rahin sa a wani lokacin da hida ita suna zaune wannan fa abin ya kara gaba kenan so da Allah irin wannan ina za a samu kunya a cikin al'umma da an ce saura sati ɗaya aure gani suke kamar sun zama ma'aurata ya rungume ta a ɗakin hoto su canja wannan kayan ya ɗauke ta ya kama hannunta ya kama kugunta wani fara zo ta zama ta shi ba fa ina da makansa nake magana ya rungume ta tana ya ɗauke ta tana kuma a ɗora a duniya kowa na ganin na ta kaɗa wani ya sa'a ya samu ko yanzu duk Allah ya za a yi hakan ya haifar maka da kunya so irin waɗannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari shine abin da ya jefa mu cikin bala'i da tashin hankali idan lam tastahi fasna ma shi ita wallahi rahin kunyar wannan girbarsa muke a cikin ayyukan mu da rayuwar mu ko ba ma je a cikin mu ya kamata kenan iyaye mu dawo da ayyukan tarbiya da ayyukan kunya a cikin ƴaƴayen mu ƴaƴaye su zama to suna da kunya aka ce tun suna kanana ake gane su akwai ɗan da bashi da wando da wani leƙo in bashi gashi tattattata da kuma gida a guji me yasa wai yanzu bashi da wando ne baya buƙatar bako ya ganshi wani ko kawan kansa ake da wani ya yi sallama a gida hega yana kin fitowa daga ruwa dan mitsitsin yaro hekara da hekara biyu alama ce tana da kunya amma ka garo hekara biyu yana kama abin sa yana tsayawa a gaban mutane yana kallon ku kirikiri to ya kamata a rika dukan kanshi saka saboda mai wannan ɗabi'ar da yake ɗaukowa ta rahin mutunci ta da rahin kunya ya kamata ya zama to ana sata cikin ‘ya'ya saboda mai kunya mahaɗin imani ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga al-ashaj ibn qais yace inna fika la khaslatayn yuhibbuhumullah humallahu kana da wasu halaye guda biyu Allah yana son waɗannan halaye al-ashaj yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me Allah ya mun baiwa da yake so sai yace masa al-haya'u wal hilmu kana da kauda kai hakuri kana da kunya Allah yana son mai hakuri idan an taka ya kauda kai kamar ba ai ba yana da buƙatar mutum mai kunya mai kara mai sanin ya kamata ya ce wallahi kana da waɗannan halayen ya ce to samun su na yi ko tun asali ina da su ya ce tun asali kana da su ya ce ina wa Allah godiya da ya halitta ni akan halayen da shi Allah yake fansa da kansu Allah ya samu dace wannan ita ce hanya ta farko da ake fassara hadisi idan lam tastahi fasna ma shi ita fassara ta farko shine ya zamanto mai gatsi ne fassara ta biyu labari ake bata labirin da yake nuna labari ne shine duk inda kunya take hada take da imani sai fassara ta biyu suka ce fi ma'ana qaulihi idza lam tastahi fasna ma shi'ita innahu am amara bi fi'li ma yasha'u ala zahirihi an umarci dan adam ya aikata duk abin da yake so kuma umarnin a zahirin sa yake wannan ma'ana abinda ake za a dauka kenan a wannan ma'anar إذا كان الذي يريد فعله فعله مما لا يستحي من فعله ويستحي من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميع جميل الأخلاق والآداب المستحبة فاصنع منه حينئذ ما شئت وهذا قول جماعة idan dan adam ya tashi aiki sai ya ji baya jin kunyar wannan aikin baya jin kunyar Allah baya jin kunyar mutane saboda abin da zai aikata aiki ne na gari kyawawan ɗabi'u ne, ladabi ne da mutane suke so don haka iyaka abin da kake so. Ma'ana ke na wani hadisun yana karanta maka duk lokacin da ka ji za ka yi aiki sai ka ji zuciyarka babu wata damuwa ko tafi san kwabo. So wannan aikin aiki na gari ne yi da kyau yadda za ka iya. Idan lamta sai ba suna mashi ita. Sai zama to hadisin a zahirinsa yake in ka miƙe aiki ka ji ɗar ka ji kunya to ka kai. in ka ji ba kunya to ba sabo bane aikata shi saboda ko dai ya zamanto da'a ce ta Allah ko ya zamanto hali ne mai kyau ko ya zamanto wani ladabi ne da mutane suke sa albarka akan shi to dage wajen aikata shi harmala ibn abdullahi yake cewa nazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga wani gari kenan zuwa gari Madina sai sai li azdada min al-ilmi nazo ne karin ilimi faƙumtu bai na yadaihi na tsaye a gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na ya Rasulallah mata amurni an amala bihi me kake mun umarni idan na koma gida in rika aikata ba ni wata ka'ida da zan ɗora rayuwata a kanta ƙala sai ce masa itil ma'arufa wajtanibil munkar ka aikata mai kyau gabar mummuna wanzurin ladhi sami'tahu sami'athu uzunuka min alkhairi allazi yaquluhu alqawmu laka idza qumta yace ka duba abinda kunnanka zai ji maka ko abinda kunnanka yake ji na alkhairi wanda idan ka tashi mutane za su yi magana a kansa ma'ana idan da tashi na bar al'umma mutane suka tashi za su ce wannan Allah wadai shine fa wannan yarinya ciki to ai irin wannan hede tashi aka faɗa ko to idan ka ji duk abin kunne ya ji maka abin da in ka tashi aka faɗa ba za ka ji daɗi ba to karka aikata ce ka duba duk abin da kudanka ya ji wanda in ka bar mutane suka faɗa ba za ka ji daɗi ba sai manzo Allah ce karka aikata shi idan kunta min indihim fa'atihi to irin aikin in dai akwai daɗi mutane sun tashi in ka tashi mutane suka faɗa za ka ji daɗi to wannan aikin ka rika aikata shi ba don su faɗa din ba don ka samu matsayi a wajen Allah wani yana tashi sai aka ce kai wani alhamdulillah wallahi mutum ne na kwarai akwai kokarin sada zumunta akwai kyautatawa mahaifa wallahi kuma sallah ba ta wuce shi akan kai so irin wannan dabi'un in ka ji mutane suna faɗa akwai daɗi ko babu to kai ma rika aikata shi idza lam tastahi fasna ma shi ita yace to kunnan ka yajiye maka ka duba duk abin da in ka tashi mutane suka faɗa zaka ji daɗi to ka aikata wannan aikin wanzur alladhi takrahu ka duba abin da kake kyama an ya kula hulqawmu laka mutane su gaya maka idza qumta min indihim in har ka tashi ka bar su fajtaniku to ka kaurace mu wannan aikin qala sai shi harmala ibn abdullahi yace fa nazartu sai na yi duba wannan maganar guda biyu ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ce fa'i za ma amrani sai ga shi umarni ne guda biyu lam ya turka shay'an ba su bar komai a duniya ba na mai itiyanil ma'aruf waje sinabil manakir ko munkar duk abin da zai sa a yi kyakkyawan aiki to wannan magana ta faɗa duk abin da zai sa a guje mummunan aiki wannan magana ta faɗa da haka ita ce wannan fassara ta wannan hadisi idan lam tastahi in baka ji kunya ba ko baka jin kunya fasna amma shi ita ka aikata abin da kake so da haka a dunkula fassara nawa muka samu fassara uku ko dai ga ne idan yadda kake so za ka ga yadda baka so ko labari ake baka in baka da kunya baka da imani yi duk aikin da kake so ko kuma me idan ka ji baka jin kunya to wannan aikin na kwarai ne aikata shi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa albirru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsi wa karihta an yattali'a alaihi an-nas kamar da zamu tada shi a nan gaba abinda muka faɗa zaman to daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana kuskuren mu yi gara mu yi aiki da abin da ya dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin
Thank you.